الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkamu da dawowa a wannan daura da muke gabatarwa a nan garin da magaram da muke karatun ilimin balaga da alaƙasa da wato alkur'ani mai girma da suna ta mafi sallallahu alaihi wa alihi sallam bayan mun karanta ƙa'idodin da suke cikin littafin albalagatu alwadiha yanzu kuma sai muka zo wajen bayani na nuna alaƙa tsakanin wannan tashbihi ilimi na tashbihi da ke cikin balaga da yadda ake tsabbaka waɗannan ƙa'idodin a cikin alkur'ani mai girma saboda mu gane akwai alaka tsakankaninsu wanda kuma mun yi amfani da littafi na al'imam asiyuti inda ya kawo bayani na annau'u al-thalif wal khamsun nau'i na hamsin da uku ko ba haka ba tunan inda ya bayanin kan tashbihi na alkur'ani shi ne bayanin da zamu bayan imam suyuti ya kawo ta'arifi na tashbihi bayan ya bayyana muhimmancin tashbihi ya kawo ta'arifi na malamai daban-daban sannan ya kawo gharar manufar da take sawa a yi a yi tashbihi sannan sai zo zuwa ga adawat kayan aiki nan ne zama tashi kayan aiki ya ce hurufun wa asma'un wa af'al ana samun asma ana samun huruf harfa ana samun asma asma ana samun af'al yace faral hurufu kalkafi harufa kamar kafin karamadin inda Allah yace masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif wa ka'anna kuma kama harafi na ka'anna tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin duk da shi ka annahu ru'usu shayatin da ya kawo amma ni na kada za ta tsaruha don saboda mu cika bayanin yadda aya take wal asma'u ana samun sunaye in za a tashbihi yace mislun kamar kalma ta mislu wa shibhuhu wa shibhun da kalma ta shibhu wa nahwihi ba da abin da ya kama da su mimma yushtaqu an gane ko abinda ake ciwowa min al-mumathalati daga kamanceceniya ko misali kenan wal mushabaha da kamanceceniya tamka da kamanceceniya qala at-tibi wani malami yake cira ake kira tibi yace wala tusta'malu mithlu illa fi hali ita kalima ba ta mithlu ba a amfani da ita sai hali cikin hali nuna halin wani abu ko kamancece ne ya tsakanin hali da hali au sifatin ko sifa laha sha'anu wadda akwai wani sha'ani mai girma a cikinta wa fi ha qaraba akwai wani abu ba ku yanzu kawo misal ita wannan kalmar da nufin ba a amfani da sai cikin masal wanda akwai wani abu muhimmanci kwarai da gaske nahwu masalul ladina a masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya ka masali rih tunan da ya babu ne misali da maka kaga ana ana nuna misali wanda misali abin mamaki ne domin ayyukan da kafirai suka yi ƙarshe ranar tashin alkiyama sun kashe makudan kudade masu yawa biliyoyin biliyoyi kuma sai a tashi shikenan aikin ba da wani amfani to sai mu je zuwa ga af'al yace wal af'al nahu yahsabuhu ad-dham'an ma'a kaga nan ya sabu dham'an wanda yake cikin kishirwa an gane ko kishi ya kama shi ya sabu yana zaton wannan abin ma'an ruwa kaga abin da yasa an ka sanyi wannan tashbihi yahsabu domin yahsabu shi mai zato kamancece da ya yi zato ya mai da kawal wannuwa kamar ruwa don ka gane da kyau kaga shi yasa wani lokaci in ba bayani a akwai ba sai ka rasa ma ina ne kamancece ne ya take ina fata an fince ni ko ba haka ba Allah ce yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a kaga yukhayyalu ilayhi yana nuna ma annabi Musa daga alkhayal ne annaha tas'a kina kaga suna kamanta ma annabi Musa waɗannan sanduna da abin nan da kuma igiyoyi ko igiyoyi da aka jefa suna kama da ni suna kamancece ne da macizai amma alhali ba macizan bane to yukhayyalu shi ya bamu wannan kuma fi'ili kenan don haka a dawat kaga da imamu suyuti ya kara mu da wata fa'ida can kafin ne suka kawo buska yana iya kasuwa zuwa ga adatkin af'al ko asma ko af'al da yake littafi ne na farko na balaga wanda ya shahara a wannan zamanin dan inda a fara koya mutum balaga da albalagatul wadiha ake koyan fara koya mutum kiran kada mutum ya sa kuma dan bu su kawo bayani da ya ce a'a sun yi kuskure a'a an hankalta ma mustawa na ilimi ne naka mun gane wannan so nukta ta gaba saboda mu gane tashbihi yana da alaka da alqur'ani dhikru aqsamihi ya kasu gida nawa can mun karanta at-tashbihu al-mursal da al-mu'akkad da al-mujmal ko ba haka ba da al-mufassal da al-baligh da at-tamthili da at-timni da al-maqlub duk mun karanta su to yanzu nan sai shi imam suyuti shi kuwa biyo ta hanya ya ce ana kassama tashbihi shi ma bi itibarat kamar da su wajen sun kassama shi bi itibaratin mukhtalifa yanqasimu tashbihu bi itibaratin al-awwal sai ce bi itibari tarafaihi da mun ce tarafai tashbih al-mushabbahu wal mushabbahu bihi al-mushabbahu wanda shine an ka kamanta al-mushabbahu bihi wanda da shine an kai kamanceceniya ya ce ila arba a taƙasanu in an hankalta mu ƙarfai yana kasuwa gida hudu li'annahu ma domin su abinda ake son a ƙulla ƙawanceceniya ta kamanceceniya tsakankaninsu in ma hissiyani tana yi wa abubuwa ne guda biyu ana gare su hissi daga alhissu ne alhissu kuma asalin shi bayu zaraku bil hawasil khams abinda ake gani da ido ko ake shaka da hanci ko ake ɗanɗanarsa da baki harshe kenan ko a ji shi ta kunne ko a taɓa shi da fata su ne alhawas alhams to sai a ce alhissu wanda ana iya idrakin shi da waɗannan ko kuma alhissu wani lokacin wato ana nufin alƙatlu kashewa domin idan aka kashe ka waɗannan ababen guda biyar za su da aiki walaƙad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahassunahum bi idni ay tusibuna maqatilahum yani فتقف الحواس يعني عن الإدراك والعمل mun gane wannan ko to a nan ne in ma hissiyani abu ne waɗanda ake gani da ido ko ko ake iya idrake su misali aw aqliyani ko ko su zama to a hankali ake hankalta musu ba a hankalin su shi alhissi wani lokaci ana kiran shi almadi shi ko alaqli ana kiran shi alma'nawi dan kaka zo lokacin ka zo ka iske ba haka baka ce kai ya akai haka yace kenan ko su zaman to hissiyani da mushabbahu da mushabbahu bihi dukkan su ana ganin su aw aqliyani ko da mushabbahu da mushabbahu bihi duk ba a ganin su ko kuma awil mushabbahu hissi ko ko zaman to shi abinda za a kamance ciniya da shi shi ake gani wal mushabbahu aqli amma abinda ake so a kamanta shi da wanda ake ake ganin shi kuma ba a ganin sa aw aksu an gane ko ko ko kishiyan haka ko kishiyan haka an gane ko ya an ce kishiya ma'ana in an juya shine malaman zori suke kira sunkuyi ma'ana an sun kuya abu kamar an juya shi kidan sai ya zamanto tunda ya ce awil mushabbahu bihi hissi wal mushabbahu aqli aw aksuhu aksuhu shine al mushabbahu hissi wal mushabbahu bihi aqli shine aks yasa in ka zo cikin littafin fiqh ana karatu kan an ce wal aksu bil aksi sai ka rikice ce to me an wal aksu bil aksi ya an ka juya sai ta juya to sai ma da yace bari a baka misali al misal misal al awwal misali na farko shine al hissiyani kenan tunda shine misali na farko an gane ko alhissiyani da farko da almushabbahu da almushabbahu bihi hissiyani ko mu ce madiyani ana ganin su yace inda Allah yace wal qamara shi wata qaddarnahu manazila mun kaddara mishi mun sanya shi manazila wuraren da yake sauka guda 29 zuwa 30 ko ba haka ba hatta ada ai hatta tsara hayya kasance ko hayya koma kal'urjun kamar reshen dabino alƙadim wanda yake ya tsufa sai ya jajajajaja wannan abin da na dabino za mu iya cewa ganyen dabino ko kuma kunnen dabino idan ya tsufa za ka yana komawa jajajar ko ɗoruwa-ɗoruwa ko ba haka da bari to anan shi alƙamar shi ne almushabbahu al'urjun shi ne mushabbahu bihi sannan alƙamaru mahasusun ana ganinsa al'urjun mahasusun ana ganinsa kaga an yi tashbihul hissi bil hissi amma me yasa an ka kamanta shi kal urjunul qadim saboda urjun shi a kusa shi a ƙasa muna ganin sa shi ko alqamar kaga ba ma ganin sa ne sai yake da mu ma'ana yafi kusa yafi nisa shi yasa sai aka kamanta wanda muke gani kusa tunda da biyu dai ko ba kasashen da kake gani tana yiwa kai gaugawa ka ga biyu amma an kace duniyar wata har yanzu malamai suna da sabani ko an je cikin wata ko ba je cikin wata na ba za na fahimta mun gane ko na wani yaro da aka ba da kissa malamin su yana karantar da su wato ilmi na abin da hisab sai an kace ayyuhuma ab'ad to da ke sun ce ba a ce ayyuhuma zai ce ayyuha ab'ad wanne ne yafi nisa australia am al-qamar shin kasar australia ita ce mafi nisa aw al-qamar ko ko wata sai yaro yace yace yace al-qamar al-qamar aqrab ya ustad yace wata ya fi kusa yace limana yace li annana nara al-qamar wala nara australia yanzu to shi wata wani gare shi australia ko ba mu garin ta to shi na ga yin abunan don haka dai almuhim nan ne mun gane abinda misali ake so an kamanta abinda ake gani da abinda ake gani ya ce kuma ka annahum a ajazu nakhlin khawiya an kamanta ka annahum a ajazu nakhlin munqai iska wanda ya halakar da adawa sai Allah ce wato tanzi'un nasa tana wato cire mutane ta buga su ga ƙasa ka annahum ka ce a ajazu nakhlin kamar dai kututturen iccen dabino ne nakhlin iccen dabino kenan munqa'i munqa'i shi ne wanda an rare shi daga alqa'u ne shine albu'd kamar abinda an yi masa nisa zaka isa kamar an rarake shi daga ciki to kaga kenan sun zan kamar ba komai domin iskar in ta dauke mutum sai ta taba tafiya da shi sai ta buga shi a ƙasa sai ya fashi kamar kwado to kaga su adawa mutane ne ana ganin su an gane ko su kuma nakhil shi ma ana ganin shi to kaga an kamanta abinda ake gani da abinda wato ake ake gani wa misali sani misali na biyu misali na biyu shine aqliyani ko ma'nawiyani abinda ba a gani thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa zukatanku sun kekeshe an gane ko min ba ni dalika bayan haka fahiya to su zukatan nan kal hijara suna tamkar duwatsu aw ashaddu qaswa ko ko wato sun fi duwatsu kekeshewa na aw bi ma'ana wa wa ashaddu qaswa ko ko aw bi ma'ana tanbih ba'daha kal hijara wa ba'daha ashaddu min al-hijara kaza masala bihi fil burhan sai imamu suyuti ya ce haka ya bada misali a cikin littafin al-burhan al-burhan fi ulum al-qur'an da imamu zarkashi wa ka annahu dhanna anna at-tashbiha waqi'un fil wato qisma yace kamar shi imam az-zarkashi inji imamu suyuti kamar yayi zaton cewa tashbihin ya haɗu ne akan qisma rarrabawar da an kai mazukata wa huwa ghairu zahir yace wannan bai bayyana fili domin dutse ana ganin sa ko ba ga bari ita ko kasuwa ba a ganin ta sai ce to amma shi saboda ya ga kasuwa kin an rarraba kasuwa din kenan shi ya kan hankalta ma kasuwa ba a ganin ta shi yasa yayin wannan yace wa huwa ghairu bahir kaga bai ce khata ba sai ce ghairu bahir bal huwa waqi'un bayna al-qulub wal hijab kenan tsakanin qulub yake da hijara fa huwa min al-awwal domin duka ta ana iya ganin su sannan kuma duwatsu za a iya ganin su to bai da matsala take kai imamu suyuti ko mu ce sheikh al'imam as-suyuti ka ce wannan misalin gairu zahir to ina zahiri kuma sai ya wuce bai kawo ba tana yi ba ba don bai da misalin ba kawai da irin sha'afa na ɗan adam sai ya wuce haka kawai ina fata da fintata yadda kake son a yi maka uzuri ka rika mutane uzuri in kacce ba ka yi makowa uzuri a duniya ba wanda zai ba uzuri fa da ka ga mutum bai mutane uzuri ba wanda zai iya rayuwa da shi ke wanda ya zama dole sai ka zan dole ga mutum yake iya rayuwa tare da kai in baka bashi uzuri amma da mutum ya gane baka yi masa uzuri to in ba dole bane ku rayu tare wala zai da hanyoyin da zai bi shi rabu da kai akwai ababen da suke samu mutane ba sa son su rayu da kai ka zamanto baka karɓar uzuri ka zamanto alibja kusa alibja ba wancan alibja na makaranta ba in ka ji an ce mutum alibja shi ne wanda bai son kowa sai kansa bai yadda mutane su amfana da shi sai shi amfana da mutane da zarar an fahimci kana da wannan ɗabi'a ba wanda zai iya zama da kai mummunan ɗabi'a ce an gane ko to a nan sai mu ce imamu suyuti mu yi masa uzuri mantuwa ya yi bai kawo ba ba wai ya jahilce shi ba tun da kaga sai da ya istidraji amma bai kawo ba mu ce kidan wata mantuwa ce ko ko yana ganin ma ba sai ya kawo ya yi tambihi saboda yana ganin a'a maganar da zarka shi yayi tunda tana iya yuwa at-tashbih waqi'un bayna al-qisma al-qisma ita ko rarrabawa da aka yi an gane ko ai dan an ce an raba abu shi rabawa aiki ne ba a ganin aikin kenan thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal-hijarati aw ashaddu qaswa ay anna Allah qassama qulubahum ila wa qismayn qismun kal-hijarati وقسم أشد من الحجارة فالقسم لا ترى شسا سيبر shi tunda wannan misalin wani zai iya fitar da shi mun gane wannan to amma yanzu a matsayin mu na ɗaliban ilimi sai mu yi kokari mu ga mun ka misali wanda kowa zai gane a fili shine amfanin karatu da bincike Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqar sai ce in mun kawo wannan misalin ba shi ke mun fi imamu suyuti ilimi ko imamu zarkashi a cikin karatu ne allazina atainahumul kitaba Allah ce wanda muka ba su littafi ya'rifunahu sun san shi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san sifofin sa ko kama ya'rifuna abna'ahum kaba sun ka san mi ayyan su ko ba ka gani to nan shubbihatil ma'rifa bil ma'rifa an kamanta ni sani da sani ya'rifunahu كما يعرفون أبناءهم شبهت المعرفة بالمعرفة فهو تشبيه معقول بمعقول mun gani to kun ga wannan a fahimta ta zai fitowa a fili to sai misali na uku kenan wa misali salif da yace afsalif kenan al-mushabbahu bihi hissi wal mushabbahu aqli shi ne asalin abinda an kai kamanci shi ne da shi ana ganin shi amma abinda an ka kamanta din shi ba a ganinsa sai ya ce inda Allah ce matsalul ladhi na kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rih kaga matsalul ladhi na kafaru bi rabbihim waɗanda suka kafirce mu ubangijinsu a'maluhum ayyukansu kaga a'mal shi ne wato almushabbahu karamadin shi ne mushabbahu bihi an kamanta aikinsu da mi da toka ko haɓu ko ba haka ba kaga hamdi ana ganin shi amma aikin su ba ba a ganin su sai aka kamanta shi da shi to wannan kenan yace wa misalun rabi' misali na hudu lam yaqa fil qur'an kinan yace bai taba zuwa ba cikin alqur'ani menene yake rufi bai taba zuwa cikin alqur'ani ba wato tashbihul wanda almushabbahu bihi aqli wal mushabbahu hissi yace lam yaqa fil qur'an shi a ra'ayin imam suyuti bal mana ahul imam aslan imam ya hada shi la bai koyar da imam zarkashi ko wani ne li'an al'aqla mustafadun min al-hiss su suna ganin a to inda abin da yake na hankali ne ai daga hissi ake samu shi wal fal mahsusu aslun shi abin da ake gani shine asli a cikin tasbihi aslun lil ma'qul tunda sai an hankalta mishi sannan hankali ke ya fahimta sa wa tashbihuhu bihi sifan tashi da shi yastalzimu zai sanya asa ja'alul asla ko ja'alul asli in kayi rufa ja'alul asli far'an ko ja'alul asla far'an sai a bai da asli ya koma far'i wal far'u asla wa huwa ghayru ja'iz suka ce bai halatta ba na ba ta hukunci ne yace wa kad ikhtilifu fi qawlihi hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna an yi sabani hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna kenan hunna kal libasi lakum wa antum kal libasi lahunna mace tana suturta ka kuma shin hissi na ko ma'anawi hissan wa ma'ana domin mace tana suturta ka akwai sirrin da za ka bata misali in ba ta faɗa ba nan ma'anawi ne ko ba ka bane sannan kuma matar mutum sutura ce gare shi tana hana shi je mi ya faɗa cikin zina kuma matarka tana ƙawata ka an gane ko tana iya ta yi maka bayan kayan wanka ta ɗauko abin da ma'ana dai sutura ce hissiya wa bi wa ma'anawiyya to amma anan cewa bai zo ba المشبه به عقلي an gane ko ya zama to al-mushabbah hissi wannan ba shi bane ana yawa a sanu shi zan da bada misali guda biyu a gurguje mai ruwan hankalin mu Allah subhanahu wataala ce alam tara kayfa daraba Allah masalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba kaga kalima abu ne wanda ba a gani ka shajaratin tayyiba ai ita shajara ana ne ana ganinta ka ganin kalima ita ce mushabbahu shajara ita ce mushabbahu bihi ina fata na fahimta ta to kuma sai ka dauki kishiyarsa Allah ya ce innaha shajaratun takhruju fi asli aljahim tal'uha ka'annahu ru'us ash-shayatin kaga tal'uha hirsinta ko wannan furen nata ka annahu ka ce shi ru'usu shayatin kanu shedaru kaga ita shajara cin mahsus ne tunda ana ganin ta cikin wutar jahannama to ru'usu shayatin kuma shine mushabbahu bihi kuma ba a ganin sa kenan cewa bai zo cikin alqur'ani ba kaga wannan magana ce kawai ba sai ko mun fahimta ba domin ru'usu shayatin wata mai ru'usu shayatin babu kuma an ka kamanta shi da abun da ake gani to kun ga ashe a ce waɗannan abubuwan ba su da alaƙa da alƙur'ani ba gaskiya ba ne ya kamata mu san abin da muke yi asani na biyu yanqasimu bi itibari wajhihi ila mufradin wa murakkab shi tashbihi bi itibari wajhihi can al bi itibari tarafaihi nan ko bi itibari wajhihi ila mufradin wa murakkab yana yi wa ilmanto wajhihi wahid shi na mun kai zancen wanda aka samu mursal da mu'akkad da sauransu kamar yanzu misali wal murakkab shi ko murakkab an yuntaza a wata kushabahi min umurin majmu'a ba'dha ila ba'd ka qawlihi ka masal al himari yahmilu asfara kaga da kace ka masal al himari yahmilu asfara yace fa tashbihu murakkab min ahwal al himar ba wai abu ne an ka hankalta ba hirmanul intifa' na ana son a nuna maka yadda jaki bai amfanuwa da abin da ya dauko na littattafai to haka ne malami idan baya aiki da iliminsa bi ablaghi nafi'in kuma a nuna maka mafi amfanin abin da ake amfano da shi shine littafi ma a tahammulit ta'abi tare da cewa kuma ya dauko wahala ka dauko abin da kuma ba za ka amfana da shi ba fistis harihi wajen kuma abokantakan shi to ka gani kuma kamar inda Allah ke bada misalin abubuwa masu yawa inda ba matsalul hayatun duniya kama in an zallahu minas sama fahtalatu bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kaga an sifanta fitowar tsiro da kamar rayuwar duniya farkon ta yadda mutum yake tashi an sifanta ruwa sun sabka an gane ko ma'ana dan adam ya samu abinci ya girma ya koshi ina fata an fahimta ta tsiro ya girma ya koshi ya fitar da tsiro kan sai da abin ya kai karshe ana tunanin za a fara da shi pop sai ya mutu shi ke to haka ne kaga abubuwa ne daban-daban daban-daban daban-daban mun gane ko yawwa kamar yanzu misali kaga eh zaga Allah yana sifanta wasu abubuwa wato da abubuwa masu yawa tunda in ka dibi duniya an sifanta ta da ababe daban-daban kuma kamar inda Allah subhanahu wataala ke cewa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amthal kaga nan an sifanta gaskiya da ƙarya da zuciyar mumini da kuma zuciyar kafiri da alkur'ani da ruwa abubuwa ne daban-daban da aka hada sai aka yi at-tashbihut tamthili murakkab inji malamai to yace to as-salis abu na uku yanqasimu bi itibari al-akhar ila aqsam wani lokaci ana yin taksimi ta wata fuska zuwa ga wasu fuskoki ahaduha tashbihu ma taqaw alayhi al-hasa bima la taqaw abinda hasa ba ta tsayuwa akan shi ga shirin wanda ya kawo alhasa da imuka ce alhasa idan ka ido kenan ne yake nufi tsaluha ka annahu ru'usu shayatin aksuhu kishiyarsa kenan walladina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'an ma'a ma la yuhassu wa huwa al-iman ka gani abinda ba a gani shine imani ila ma yuhassu zuwa ga abinda ake gani wa huwa sarab shi ne wato kawalwal ne ya inji abinda malaman zaune ruwan wawa abinda yan ana zafi in ka duba daga nesa sai ka sa tsammanin ruwa ne shi ake ce ma ruwan wawa ya ce to kuma asalis na uku ikhraju ma lam tajri al'adatu bihi ila ma jarat abinda al'ada bata gudana da shi ba sai aka manta shi abinda al'ada ta gudana da shi wa idna taqala al-jabala fawqahu ka'annahu dhulla ka ce wata inuwa ce an gane ko domin dutsi ya zama toɗirwa al'adama ba ta saba da wannan ba ko ba kan bane wa'anda iko ya ɗauko dutsi in ba Allah ba kuma da aiki da Allah ba iko mu da duk ƙarfin mutum ai bai ya ɗauko dutsi ko tunda dutsi ya kai dutsi ai sai an nemo abin nan to balanta na irin dutsi wanda zai girman gari wanda al'ada ba ta abin nan ba to amma siffanta dutsi da ya zama to irwa kaga abu ne wanda al'ada ba ta gabata da shi ba ba na bai ba wani wani ke yin maimaituwa ba inda ba wata mu'jiza a akwai ba shay'un khariqun lil ala kaga Allah ce ka annahu zulla ka ce wata inuwa ce yace wal jami'u bainahuma al irtifa'u fi sura nan saboda dutsin yayi sama ita ma zulla sama take sai an kai kamancece ni ar-rabi'u na hudu ikhraju ma la yu'lamu bil badihati ila ma yu'lamu biha a fitar da abinda aka sani bil badiha ma'ana abin da hankali ya yadda da shi kai tsaye na karɓar shi shine badiha da hababba ila ma yu'lamu biha la min atigarewa wa jannatin 'arduha ka 'ardi as-samai wal ard aljanna wanda fadin ta kamar fadin sammai sammai da kasai don as-sama'u min jinsi ake rufi ba wai sama daya ba an gane ko to kaga abinda an sani bil bada hada adam ya san kasa da sama ko da bai san kasa bakwai ba sama bakwai ne ya ne san kasa guda san sama daya to amma ita aljanna fa bai taba ganin ta ba to yanzu an rasa yadda za a yi a bashi misali to sai shi dauki fadin sama da kasa sai ya auna girman waɗanda duk da yake girman nasu ba ɗaya bane amma dai ya auna irin waɗanda a ce tsakanin sama da ƙasa har yanzu ba a taba zuwa sama ba to irin wanga sai an hada sama bakwai ƙasa bakwai shine fadin aljanna misali mun gane ko ya ce wal jami'u abin da yasa aka yi wannan al'azmu girma aljanna ake son a nuna wa fa'idatuhu kuma fa'idarsa at-tashwiqu ila al-janna a sa ma bigin aljanna in ya zama to aljanna tana irin wannan girma kaga ka san wani bai tare wani wuri sabanin burin da ko gari ya fara girma sai an samu matsala ina ba ta an fahimci ya kawo al-khamis na biyar ikhraju ma la quwwata lahu fi sifatin ila ma lahu quwwa abinda bai da karfi a sifanta shi da abinda yake da karfi ka qawlihi wa lahu al-jawaril munsha'atu fil bahri kal a'la an gane ko ma'ana jirage masu tafiya a cikin ruwa na Allah ne Allah yake da su don abinda aka yi su da shi Allah ne halicce shi su turawan da masu kerawa ba su suka kera sinadarin da aka yi jirgin ruwan ba ko karfe ko katako sannan kuma na Allah ne ta fuskar Allah ba su ilimin na Allah ne kuma Allah ke ba da iskan da ke tafiyar da su don ba su mutane suke da iskan ba shi yasa Allah ce wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskini riha fayadlalna rakida ala dhahri kal a'lam sai aka sifanta su kal a'lam ba tutoci ba na al a'lam ana nufin manya manyan duwatsu kaga ashe jirgin ruwa ko bai kai ba bai kai karfin dutse ba kuma daukakar shi ba ta kai ba ta dutse ba amma an sifanta shi da dutse saboda a nuna maka wato kamar girmansa da karfinsa don ka kara fahimtarsa ya kawo asadis na bakwai na shidda yankasimu bi itibarin akhar malamai sun kassama shi ta wani wato taqsimi muakkad wa huwa ma hudifat minhu al-ada shi ne aka ce al-baligh wa hiya tamurru wa tara al-jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab ay wa tamurru kamarri as-sahab wa azwajuhu an-nabiyyu awla bil mu'minina min min anfusihim wa azwajuhu ay ka ummahatihim da basu suka haife su ba wa jannatin arduha arduha as-samawati wal ardu ay arduha ka ardi as-samawati wal ardu misali wa mursal akwai tashbihi mursal wa huwa ma lam tuhdaf minhu wanda ba a shafe ba wato al'ada kin al'adatu a cikin shi wal mahdufu al'adatu ablagu li annahu nuzila فيه الثاني منزلة الأول تجوزا yace to kuma ƙa'ida duk mu saurara mu ji mun duk kusan kai ƙarshe ayi hakuri ƙa'ida yace al-aslu asali dukhulu adati tashbihi al-mushabbah bihi abinda za a kamance ce da shi shine ake ni ake sama adatu tashbihi muhammadun kal asadi kuma ga wani mushabbahu bihi shi ake ni shi ake saba wa qad tadkhulu ala al mushabbah wani lokaci kuma ana iya sai a sake mushabbah yace in ma li qasd al mubalagha saboda mubalagha gashi nan fa yuqlabu at tashbih wa yuj'al al mushabbah wal asl nahwu qalu innama al bay'u mithlu ar riba gashi mun kawo shi al maqlubu kenan wa minhu qawluhu ta'ala afa man yakhluqu kamar la ya khluku afala ta zakaru kaga ya kamata a ce afaman la ya khluku kamar ya khluku amma saboda ibo ce wasu da shirmin su aka ce afaman ya khluku kamar la ya khluku ai ba wato su gumakan afaman la ya khluku kamar ya khluku amma sai aka ce afaman ya khluku kamar la ya khluku kaga Allah shi ke halitta kenan yanzu ya kamata a ce yanzu allan da yake halitta da aka manta da wadancan sai aka ce a shi allan da aka manta da wadancan mubalaga ne saboda abin da maka sun kai matuƙa wajen dimaucewa mun gane ko mun gane ba hau yace kuma wa in mali wuduhil hal nan lil mubalaga ne wa in mali wuduhil hal ana yin wannan saboda hali idan ya bayyana walaysa zakaru kal unsa kaga ya kamata a ce walaysa walaysa til unsa kan zakar tun da ita ga wanda take so amma sai ta ce wa laysa zakaru kal unsa wa inna ma udila an al asl li anna al ma'na wa laysa zakaru alladhi talabtu kal unsa allati wuhibtu ita iya kuma haifiyar bari wa qila li mura'atiha al fawasil wasu ka ce a'a saboda ana son fasila ta tsaya shi yasa an kai wannan li anna qablahu inni wada'tuha unsa to in ana son a ce wallahu a'lamu bima wada'at وليس الذكر كالأنثى إن أنت وليست الأنثى كالذكر بأسا والنفاصلة كوكم متبيو سبب القرآن يرائي جانب الألفاظ وجانب المعاني وقد تدخل على غيرهما اعتمادا على فهم المخاطب فقالكم سننكما إذا كافن كنا أداة التشبيه تنا إيه شقا على غيرهما بتشغل كم مشبه با بتشغل كم مشبه به با yace itimadan ala fahmi mukhatab wanda ake ma magana an san zai gane nahu kunu ansar Allah kama qala Isa ibn Maryam al murad kunu ansar Allah khalisina fi al inqiyad ka sha'n mukhatibi Isa al-Qadi to bin da yanka ce kunu ansar Allah ku kasance masu taimakon addinin Allah kama qala Isa kamar yadda Isa ya ce a yo kuru aiki an kace ku kala isa annabi isa yace ya za ya aika bancece da tsakanin su babu amma idan ne yake so aika bancece ne ya kuru ansarallahi khalisina fi inqiyadi ka sha'ni mukhatibi isa kamar yadda mutanen annabi isa suka miƙa wuya kuma ku miƙa wuya kaga shine yake so aika bancece ne ya ban sani ko mutum ta ba sannan ya kawo abu kafin na ƙarshe ƙa'ida filmatri wato in ana son a yi yabo tashbihul adna bil a'la sai a kamanta na ƙasa da na sama an gane ko yanzu misali in ana son a sifanta wani an anka ce wane yana da kyauta kamar teku kaga ai teku ta fi shi an yi samun alkhairi da gare ta amma misali sai aka kamanta shi da ita to wajen yabo haka ake yi وفي الذنب تشبيه الأعلى بالأدنى إن كو زرجي زاي سي أسفنتا نسما da na ƙasa ko ba karan bane misali an san mutum mai kuɗi ne masu yawa an san akwai wani mutum da bai da kuɗi sai a ce mai kuɗin nan yana da kyauta kamar wani kaga an walakantar da shi sha'ir ya ce alam tara anna saifa yanqusu qadrahu idza qila anna saifa amda min al-asa yace baka ga takobi darajar shi tana ragewa idan aka ce takobi annas saifa takobi abba min al'asa ya fi sanda wucewa idan an buga kaga ya rage mai daraja sanda da kamata a ce ta fi shi wucewa ta samu daraja ba sani ko mun fahimta ba yace li anna dhamma maqamul adna domin shi zargi matsayi ne na kaskantattu na kasa kenan wal a'la qari'un alayhi kenan na kasa in an ka ce yayi sama shine abin da ake bukata fa yuqalu fil madhi al hasa kal yaquti sai a ce duwatsun nan suna haske kamar ya kutu wafi zammi ko ba karan bane in kuma zargi za a yi sai a ce a ya kutun kasu jaji ya kutu ne amma hasken shi kamar na madubi kaga ina an rage masa daraja wa kaza fi salbi kuma haka fi salbi a wajen as-salb in an ce as-salb nan intabe da sinun da lamun da yawun akwai salba salb da sa'un da lamun da ba'un in an ce salba shi ne zargi nuna aibin mutum in an ce salba da sirun da lamun da ba'un shi ne annafi kamar ka zare abu asalin shi zarewa ne amma ana nufin annafi wa min huya nisa annabiyi lastunna ka ahadin min nisa aifin nuzuri ba ɗaya kuke da su mata ba fin nuzuri idan kuka kaskanta nan ba ana nufin ba darajar ku ba ta kai ta waɗansu mata ba don sun fi kowa daraja amma ana nufin in kuka yi abin da bai dace ba to in kuka yi aikin banna to kaskancin da za ku samu ya fi na waɗancan domin ka ba'iru rajulu sagiri an gane ko sagairu wa sagairu rajulul kabiri ka ba'iru in mallami ya aikata makaruhi duk duniya sai ta sha amma mutane na nan nazire na luwaɗi na shirka faruwar mutane amma da an samu wani malami ko mai dangantuwa zuwa ga addini ya ɗanyi wani kuskure fallon sai a watsa ma duniya wata mace za ta sa hijabi ƙarshen ta sai ta wani kuskure shi kenan sai ka iske ma ƙarshen ta wani yayan ta ne ta haɗu shi akan hanya suna gaisawa sai wani ya ɗauka bal to kun jiya sun ce haram ne magana da matan mutane ga asunan suna magana da matan mutane amma bai je gidan karo bai nuna ga gidan karo saboda bi saboda alaka da addini ita ke sa wannan shi yasa in malami ya aikata maka ruhi sai ya gane duniya ka a shakka ce amma mutane da can na banna saboda mutane sun suke su bata sunan masu daraja saboda duk a taro a lalace Allah ya murmuke sai ce an daja al muttaqina kal fujjar misali kuma Allah ce shin za mu sanya al muttaqina kal fujjar ai fi su'il hal domin ya kamata a ce an naji alul fujjara kal muttaqin amma saboda abu ne wajen kaskanci ne sai aka juyar da shi yace na'am uri da ala zalika matsalun nurihi ka mishkatin fi ha misbah da yadda ce Allahu nuru samawati wal ard yace fa innahu shubbiha fihi al a'la bil adna domin hasken Allah ba a sifanta shi da hasken fitila la fi maqami salbi yace to amma wannan ba wurin salbu bane ba wuri ne wanda yake na nafi ba ko kaskanci wa ujiba bi annahu lin taqrib ila al afhal al mukhatabin dan saboda abin da yake kusa shi hasken Allah ya fi karfin hankalinsu to sai an ka kawo musu wanda hankalinsu yake kusa su iya fahimta an gane ko idla a'la min nurihi fa yushabbahu bihi domin ba wani haske wanda yafi na Allah balantana aka manta da shi mun gane wannan ko yace fa'ida fa'ida qala ibn al-abi al-asba lam yaqa fi al-qur'an tashbihu shay'ain bi shay'ain wala akthar min dhalika inna ma waqa'a fihi tashbihu wahid bi wahid yace tashbihin biyu abu biyu aka manta su da biyu bai zo cikin al-qur'ani ba alhali ko wannan fada ne an gane ko ba dole bane da Allah ce an zala minis sama'i ma'an fasalat audiyatun bi qadariha fahtamala sailu zabadar rabiya kaga ga sabkar ruwa ga kogi ga kuma gudanar kogi an gane ko wa mimma yuqiduna alaihi fin nari kaga kuma nan ba zancen kogi ne ake yi ba nan zancen azurfa ne ko zinariya ko abin da ake sawa cikin ta yuqi bil finnar ibtigha ahiyatin mata'un zabadun mislu sannan an kace kazalika yadribu Allahu al-haqq wal batil kaga al-haqq wal batil abu biyu kaga cewa an fada ba shi kin da kawai ka saki ba na fata na fahimta ta yawwa sannan kuma shi tashbihi intabihu intabihu intabihu ko linantabihu akwai tashbihin da yana iya ɗaukar hali fiye da ɗaya an gane ko wanda shi ne za mu karkare da shi tun da mun kai ƙarshen bayani akwai tashbihin da yake ɗaukar abu fiye da ɗaya zaman tashbihi ba dole bane sai wanda ka kawo ko na kawo a idan dai aka hankalta ma ingancin kamanceceniyar magana ta ƙari misali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون nan waɗansu malamai sai suka ce nan da an ka ce walbaladu tsayibu shi ne alƙalbu domin shi alƙalbu ƙur'ani an kamanta shi da ruwa idan ya sabka ga zuciya mai kyau sai a samu ya kuruji na batu hubi izinin rufe amma zuciyar da ba ta da kyau wallazi khamusa la yakhruju illa laki da zuciyar munafiki ko alqur'ani an karanta dan lokaci kadan na ina ba wani alkhairi da ba su sai ta kara musu shakku wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim mun ji wannan da kyau wadansu suka ce a'a albaladu tayyibu ba ba ba ba zuciyar mumini ake rufi sun ka ce abinda ake nufi da shi shine mace ta gari walbaladu tayyibu mace ta gari to ya khruju nabatuhu bi idni rabbih za ta samar da 'ya'ya na gari galibi wallazi khabusa mummunar mace wanda ba ta da dabi'a ta gari la ya khruju illa nakida ba za ta haifa 'ya'ya ba waɗanda suke na gari galibi kaga da menene tashbih bit tashbih to shi yasa wani idan yazo zai iya yi zai iya ko ka ce wal baladu tayyib wani ce malami yake nufi malami na gari yakhruju nabatuhu bi idni rabbih zai fitar da dalibai na gari a cikin al'umma wallazi khabusa mummunan malami muku la yakhruju illa nakida baya fitar da dalibai sai munanan dalibai kaga ashe misallan za su iya yin yawa don haka kakka kuskurantar da wani inda misalin zai yi naka yayi nawa yayi a zauna lafiya abinda muka faɗa ya zama tuni ɗin Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure sai Allah subhanahu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai gobe idan Allah ya kaddara sai mu zo da wuri mu samu mu fara da wuri mu samu kuma insha Allah mu kare mu gani abinda Allah zai yi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi